insha Allah tabaraka wa ta'ala wato za mu shiga cikin wani fasli wanda yake magana akan wata matsala ta musamman kuma daga cikin matsalolin da suka shafi zakka wannan fasli zai magana ne akan yadda ake zakka ta dabbobi insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine darasin mu yau insha Allah malam yake fasli bi zakatin na'am wato fasli zai magana ne a cikin zakkan dabbobi na nema abinda ake cima bahimatul an'am dabbobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su domin su zama to nema ne gare mu su ne dabbobin da muke yankawa mu dabbobin da muke jin daɗi rayuwa tare da su waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana namu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da sunan bahimatul an'am dabbobi na nema waɗannan dabbobin nema su ne ake hidda mazaka su ne wanda za mu yi bayani a cikin su insha Allah wal yadbur wal baqar wal ghanam su ne rakumi wal baqar da kuma shanu wal ghanam da kuma ƙananan dabbobi tumaki da awaki su ne ake hidda mazaka wanda ba su ba ba a hidda mazaka waɗannan guda uku kawai cikin dabbobi shi kadai ne ake higa ba su ma kowane za mu ganin sharaɗin shi yaushe ake higa ba kuma zakka yaushe ake higa zakka ta shanu yaushe ake higa zakka dabbobi ƙanana tumaki da awaki duk za mu gani ma'alufatan wadda ake siyarwa ce ita wannan dabba ta nema shi yadda ita ake yi ma'ana tilkar da ake a cikin gida ba ta san wani abu kiwo ta ce dabbar da ake kiwo a cikin gida ba a cewa da ita kiwo cikin gari kullum tana cikin gida kamar yadda wato mutanen birni suke yin kiwo kamar yadda suke kiyon dabbobin su galibi mutum zai kar mai raguna ya fitar mai tumaki a cikin gidan shi wato har abada su ba su me ake ce mu shiga daji a yin kiwo kullum cikin gida su dan gata ne dan lele sai a kawo musu harawa kawo musu hakin gushiya a kawo musu dusa a kawo musu tsari a kawo musu duk abin da suke bukata su ba ta yada su ko su ake ce ma mahalufa to malam yake su ma suna da tsaka wadda ma'ana sun zamanto waɗanda ake ba su yawa ne waɗanda ake cira su a cikin gidaje ne au sa'imatan ko kuma a sun kasance waɗanda suke ta kiwo ba a kiyar su cikin gida cikin daji su ake kiyar su kullum suna tare da makiyaya wanda kullum dajin Allah subhanahu wata'ala ne suke ci abinda Allah subhanahu wata'ala ya wuri na ainihi abincin da ke cikin daji su ne waɗannan dabbobi suke ci to ainihin za a yi da masu mun gane ko aminatan suna yin aiki a mummalatan ko kuma ba su yin aiki ma'ana waɗannan dabbobin ana aikin noma da su ana aza musu wato abin da ake ce ma galma ana noma da su koko ba a zamu su suna yin aiki ana aza musu kura shanu amalan ko ba a zamu su wato duka zakka ta wata ba ana aikin kuɗi da su ana aikin noma da su ana aikin wahala da su ana aikin shayar da shuka da su ana jawo ruwan rijiya da su auren malatan ko kuma ba su aikin komi amma dabbobi kuma sun kai da samun zakka da malami ce za a yi kafin wala tajibu fi ghayriha zakka ba ta wajaba a cikin wani dabbobin ni'ima da ma'ana waɗannan guda uku da malam ya wani da raƙumi da shanu da kuma dabbobi ƙanana su kada yake mazakka zakka ba ta wajaba cikin sabanin su cikin waɗanda ba su ba من الخيل نأيني دوات والبغال الفدري والحمير لكم أيني الحمير جكي والرقيق لكم باي وكم باو باو ما باي دامي باي تذكر باي كم كندا wato ku kamar da ke bayi masu tari yawa saboda bayi a matsayin dukiya ne da domin in ka buƙaci kuɗi kana iya sai da bawa kana iya sai da abu kana iya kai shi kasuwa ka ɗari ka ce ka zo tallan mutum ka zo tallan bawa mun gane ku to waɗannan bayan ku ko su nawa ne ba a yi damu ba abin da ake yi damu zakka sai waɗannan dabbobi na nema guda uku saboda haka doki ko guda nawa ke gare ku gare amma idan ya zamanto dawaki ne na kasuwanci kun gane ko mutum ne ke tara dawaki ya kora su ya kai cikin najeriya ya sai da akwai zakkan kudin su su ba su da zakka ba su cewa bari ɗaya da doki guda cikin doki goma zakka a amma in ka sai da in ka shekara kana kasuwanci da dawaki wato wannan dukiya ta shekara kana juya ka ka sayi ka saida ka sayi ka saida ka sau dawaki ka saida to da karshe dai in dukiya ta shekara ana juya ta za a yi da mata zakka ita dukiya amma su waɗannan dawakin da kake sai kana saida ba su da su da kansu ba a cewa bari a yi ta doki biyu ko uku cikin doki hamsin zakka ba su da zakka haka ma alfadarai albighal jami'i ne na albaghlu wato alfadari alfadarai ma ba su da ana an ka mallaki alfadarai wato abinda ake ce ma alfadari wato wata irin dabba ce wadda tana kama da jaki amma kuma ba jaki ce ta yi jaki girma amma kuma ba ta kai ne shi ne alfadari shi ne alfagulu inda yake ba wuce a wurin shi albadari shi ne jikin daji wannan mai mai bari da bari amma abin da yake cima albablu shi ne abin da ke tsakanin doki da yake nan ba mu da shi a sudan za ka gane shi shi ba doki ba ne ko ba jiki ba ya yi jiki tsawo amma kuma mai tsaye kuma haka za a tsaya ba ya tsayawa cikin nan doki kuma jiki ya yi shugaba kafin shi siriri shi ake cima albam to waɗannan ko ka mallaki guda nawa domin za ka ga kamar su dan ga mutane suna da su da yawa suna masa aiki ana aza musu kurayen shanu suna aiki ana aiki da su cikin kasuwanni ana aiki tallar ruwa da su za ga mutum guda ɗaya yana da iya da hamsin suna mai aikin neman kuɗi to ba su da zakka waɗannan amma idan sun zamanto su ana sayen su ana saida su to za a yi da mu duke su zakka walhamir haka ma jakuna ba su da zakka amma kudinsu yana da idan mutum ya mallaki jakuna masu tarin yawa yana kai su kudi yana saida duk lokaci ne zai kai kudi shekara yana yi to zai yi zai yi da kudin su amma su kan ba su da haka zakka kenan ba ta ainihi waje ba cikin waɗannan abubuwa ba ma mutu aji ba su ba su da saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laisa laisa lil muslim fi abdi wala fi farqihi sadaqa ba wato musulmi ba ya da zakka a cikin bawon da ya mallaka ko kuma cikin dokin da ya mallaka idan ka doki za ki yazo shi da jiki za ki yazo shi da za ka in ka mallaki waɗannan abubuwa duka ba za ka yi damar zakka ba saboda nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wala fil mutawalladi haka ba cikin abin da ya hayyafa min al-ribai daga ainihin wato karkan doli a mun san karkan da ko shi ne mai kahoni da yawa ko to wato dabbobin da yadda suka haihu daga cikin su ma ba su da walkanan haka ma dabbobi ma'ana zakka tana waje ba a cikin alkanan dabbobi amma ba ta waje ba cikin waɗancan cikin ainihin abin da ya shayi alfadarai azbab azbabu jami ne na azbab ne wa shuruku wujubiha da ya ce to sharuɗan wajibban wato ita zakka da dabbobi din sharuɗan da suke wajibta ta an ta kuna nisaban kamuna ta zamanto nisabi ne cikakki ma'ana nisabi shine lissafi cikakken lissafi cikakken lissafi za mu zo mu ga lissafin rakumi daga ina yake farawa lissafin shanu daga ina suke farawa lissafin dabbobi kanana daga ina suke farawa don haka sharadi na farko shine an tafi na nisabar kamil to zama to lissafi ne cikakke na biyu milkin kamilan su zamanto mallaka ce cikakka naka ne ba na wani ka bane kai ka mallaki abunka mun gane ko na zamanto milkin kamilan naka ne kakka ne ba na wani ka bane sai ka yi samu su ka in sun cika haulan kamilan zamanto kuma wato shekara cikakka shekara ma'a majid sa'i tare da zauwan mai an san zakka din in kana in ya kasance akwai shi asai shi ne wanda ke zuwa ya karbi zakka wanda zai zo wato daula kasa ta wakilta shi ya bi masu dukiya kamar yadda masu kafin suke to sa'i zai bi duk wani mai dukiya ce kawo shi ake cima shi shine al'amilina alaiha masu aiki a kan mun gane ko tare da zuwa shi ma'ana tana waje ba in ya zo ina yin bai zo ba ta waje in ya kasance ƙasa ta nada mutanen da za su zai gida suna an su zaka wurin masu kuɗi to ko da sauran sharuɗa sun cika in wannan mai an su zaka bai zo ba ta waje ba kamar yadda ba da yi mun gane ko tsarin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya aika wakilai cikin kasashe da garuruwa in lokaci ya zai sa su zakka ta ba abu ta dai ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ma galibi gabashin larabawa su suna da ma'aikata ta musamman wato duk gabashin larabawa za suna da ma'aikata ta musamman ta an sassa ba gabashin larabawa wanda ke yi zakka da kai ba mai kudin da ke yi zakka zai ba mutane ta rarraba galibi tsari ake bi na addini in lokaci ya dama duk abin da ka mallaka ka sa ta san ko nawa ko ma nawa da harkokin da kake rubuce da cikin kullum kasa alhaji wani yana da miliyan kaza duke shi baki daya miliyan kaza ce an san kuma lissafin miliyan kaza nawa haka ko ka yi ta ko baka yi ta ba za a shiga ba ka da wata mai ta sai an shiga ba ana maganar masu an sun zaka da su bara waɗanda suke zuwa su a cikin zakka su kai mashi gaba wanda ya naga su su ne al'amili na alaiya masu aiki a kai ta zakka ba a kan dukiya ba a zaki a kan dukiya su ne barwaye su ne barwan mutum yaran mutum amma da ana maganan waɗanda suke aiki a kan an sassanta da su bu unguwa unguwa shago shago kasuwa kasuwa gari gari kauye kauye ta an so zaka da su ne al'amuri na alai amma bala ba zai da shiga cikin waɗanda za a ba zaka ba ba ba zaka ba za a ba dole ba shi amma ba shi bane al'amuri na alai shi al'amuri na alal mali ba al'amuri na alal zaka ba ne yana aiki a kan dukiya saboda haka in ya zo ta waje ba kan mutum in bai zo ba kuma to shi ke sai ka ta jiran shi hayyar saboda akwai shi amma mu yanzu da ba mu da shi ba mu taba yin shi ba in zaka lokacin da ya kama mutum zai hita shi amma liblu mala yace to amma raƙumi fa bi kulli khamsin shatun shada raƙumi in ya kai biyar cikin dukkan raƙumi biyar za a bada akuya idan mutum yana da rakuma guda biyar ba rakumi ɗaya za a ba da hawa kamar da kwanaki ya ji wani wawa yana magana wani mutum na da rakumi ɗari ya ba da rakumi ɗaya sai zakar rakumi ba da rakumi yake shiga sai ta kai wani lokaci saboda haka in kana da rakumi biyar akuya za ka bada akuya kuma shaza'atan ita ce shaza'a mai zai ce shaza'a wa iya ma aufa sanatan ita ce wanda ta suka shekara ɗaya ودخلت في الثانية تجد في شكرة أقول في شكرة تجد في شكرة إذا جزاء لك أبعد فكرة كما رابعا من الضال إن كان في البلد الضال daga cikin wato tumaki in ya zamanto a cikin gari tumaki ke ba awaki ba wal ma'azu ko kuma a bada akuya sawa an duka ne hawi ba'u aghlabu ko kuma tumaki din su suka yi yawa a cikin gari to sai a bada su wanda ya yawa shine za a bada idan cikin gari yanzu nan garin akuya ta yawa ko tumaki to wani yawa ce akuyoyi sun yi tumaki yawa to in mutum na da rakuniyar su rayuwa amma idan kana al-mazu aghlaba amma idan akuyoyi su suka yi yawa fashatu minhu to akuya za a badawa daga cikin waɗannan raƙuma guda biyu mun gane ku wannan shi ne kamar yadda muka karanta a cikin hadisi cikin bulugul ma hadisi dai ya yi bayanin waɗannan abubuwa daga raƙumi biyar akuya ake bada wadda ta shiga cikin shekara ta ila tis'in har su kai raƙumi tara ba su da zakka bari za bada da ashirar idan suka kai raƙumi goma ba fi ha shata ne cikinsu za a ba da akuya guda biyu in sun kai da kumi goma sai a ba da akuya biyu ila arba'a ta ashara har su kai da kumi goma sha ba su da zuciya fa idza balaga khamsata ashara idan suka kai da kumi goma sha biyar fa fiha talatu shiya a cikin rakumi goma sha biyar din nan akwai akuyoyi guda uku ila tis'ata ashara har su kai goma sha tara babu zaka a ciki fa idza balagat al 20 idan suka kai raƙumi 20 fa fiha arba'u shiyai za a bada akuyoyi guda hudu ila arba'in ila arba'in wace har su kai 24 kana da sayin raƙumi za mu ga biyar biyar ne ke ta kasuwa daga biyar zuwa goma sha biyar ishirin da biyar in sun kai ishirin da hudu ba su da فإذا بلغت 25 إذا سككي عشرين دبير إلى 35 حرزوا 30 دبير ففيها أتكين صعبي بنت مخاض في يمي نابدا yin wadda aka yayi ke nago dabbar da aka yayi ita za a da aka yayi wayan lafi ita ce wadda ta salat fi sanati saniya ko kuma wato ita rafuma din za a bada in sun kai wannan matsayin talatin da biyar ta salat fi sanati saniya ta shiga cikin shekara ta biyu fa in lam takun in ba ta zamanto ba fafnu labuni to sai a bada dan labuni shine dan mai ban nono dan dabbar da ta riga ta haihu an riga an yi shi an mai kare ana shayar da kanin shi to shi sai a bada shi wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha shine abin da ya shiga cikin shekara ta uku fa idza balagha 36 idan ta kai 36 ila 45 har zuwa wato 45 yanzu lissafi ya goma nawa nawa kuma goma goma fa fiya bintu labul za a bada da yake balle fa idza balagha 46 idan ta kai arba'in da shida babu zakka ila sittina har zuwa sattin fa fiha hiqqa a cikin ta akwai hiqqa za a bada hiqqa abin da ake cewa hiqqa wa hiya allati dakhala fi rabi'a ita ce wanda ta shiga cikin shekara ta hudu fa idza balaga 61 idan ta kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fiha jaz'a akwai jaz'a وهي التي دخلت في الخامسة إذا تود تشبت في شكالة تبيع فإذا بلغت 76 إذا انتكي 70 شدة إلى 90 حرزوا دبا 90 لا قبل 90 وفيها بنتا لقول زعبدا يم يبنون فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة idan suka kai casa'in da daya ba su da zarga sai sun kai ɗari da ashirin sai sun kai rakumi ɗari da ashirin ba su ya haƙƙata ne za a ba da hikkoki guda biyu su ne masu shekaru na wakila ha a yi shekaru hudu ko su ne za a ba da fa idan zarin ala zarin idan suka karu akan wannan akan ɗari da nawa ɗari da ashirin تغير الواجب تواجب sai canza ma'ana abin da ya waje wajen zakatun to ya sai lissafi kuma ya saki sai a bar wancan lissafin da ƙara goma goma ko ishirin ishirin in sai a koma mai karkasa su kuma ɗin da sun sun haura da ɗari da ashirin fa fi kulli arba'in da bin cikin kowane arba'in sai a ba da bin وفي كل خمسين حقة عشرين كونا خمسين عبادة حقة هكذا لا يتي هكذا سابق ainihi lagun mai wa ammal baqaru to amma shanu fa fi kulli 30 minha a cikin kowane wato shanu guda 30 daga cikin su za a bada tabi'u shine tabi'u mai biya mai bin uwar shi jaza'un aw jaza'atu za a bada jaza namiji ko kuma jaza'atu mace wa huwa shine ma aufa sanatayn wanda ya cika shekara biyu sa za a ba da hannun nan ba maganar akuya ba ce wani za a ba da sa wanda ya cika shekara ta biyu wasu arba'in na musinna a cikin kuma shanu guda arba'in za a ba da musinna tun la tukhadu illa unta nan ba a dauka in za ka arba'in ba a karban komi daga cikin zakkan shanu guda arba'in sai dai mace kawai ba a karban namiji ba za a ɗauko namiji a ba da zakka ba sai dai mace wahiyar muwaffiya talata sinin ita ce wanda ta cika shekaru uku don mafi sittina sannan cikin shanu guda sittin tabi'an za a ba da tabi'i guda biyu ne ya tabi'i mai shekara nawa ha mai shekara biyu ke nan ko wanda cika shekara biyu kuma fi kulli talatina tabi'un sannan cikin kowane talatin za a ba da tabi'i kamar yadda muka fara can da وفي كل أربعين مسنة cikin kowane arba'in za a ba da musinna ila ashirin wa mi'atin har in sun kai ɗari da ashirin wa yukhayyar sa'i sai a ba sa'i zaɓi mai aiki a kan zakka wanda yake an san zakka din to za a ba shi zaɓi fi akhdhi salati musinnati a cikin karban musinnoni guda uku aw arba'ati atbi'atin ko kuma tabi'i guda hudu ma'ana in sun kai 120 yanzu sayin yanzu zai zaɓe yadda yake so ko dai ya ɗauki musulna guda uku cikin sharin ko kuma wato wadda ta shekara uku ke ko kuma ya shi ne tabi'ai guda guda hudu yana da sa wanda ya yi daidai wa amal ganamu to amma kananan dabbobi tumaki da awaki fa fi arba'in min ashaq a cikin arba'in daga cikin su tumaki raguna awaki in sun kai arba'in a cikin su za a bada ni sha za a bada akuya guda daya kaga adalci na Allah subhanahu wa ta'ala cikin rago arba'in ko akuya arba'in za ka bada akuya ɗaya Allah Allah bai mana adalci ba tausaya mun ba da bai ce ka ɗauki guda goma ce gaba da ba kuma addinin musulunci babu tsanani a cikin sauƙi gare shi shi ne zakka ɗin ina amma wani sai ya roƙi wani sai ya ki bada abin da bai kai ya kawo ba wanda bai taka kara ba ne ya karya ba jaza'un za a ba da jaza aw jaza'atun ko kuma mace jaza min al-dhani daga cikin tubaki awil bazi ko kuma akuya wa huwa ma aufa sanatan shine wanda ya cika shekara daya wa fi mi'atin wa ihda wa ishirin idan suka kai ɗari da ashirin da ɗaya shatani za a ba da akuya guda wa fi mi'atin a cikin wato akuya guda ɗari biyu wa shatin da ɗari biyu da ɗaya kenan zalatu shiyayin za a ba da akuyoyi wa fi arba'umi'atin a cikin akuyoyi 400 shiya za a bada akuya a wata riba tausayi na allah tana da akuya guda 400 amma hudu za ka bada da allah na so ya tsananta ai sai ce 100 za ka bada kashi ɗaya cikin hudu za ka bada nan da kuke ko a ce ba arba'in duk wahalar ke amma guda hudu kowane ɗari a ba da guda haka dukiya ne ce wani ya biyo wani wani kuma bi kullum ya fi shatu sannan cikin kowane ɗari za a ba da akuya guda duwa guda akuya ɗari gaba da akuya guda ma sai ta gagara wannan shine bayani wato akan lissafin wato dabbobi na nema a wurin hidda masu sarta malam yake tambiyu ga wata fadakarwa la tukhadhu kara'imul amwal ba a karba cikin zakka ba a karban sadakin dukiyoyi dukiyoyi masu daraja ana cikin dabbobin nan ba za a dauki masu daraja a cikin su wurin an san zakka sai a nemi matsakaita ba wulakantacci ba na koma masu tsada ba ba masu girma masu daraja kowayen dabbobin ba manya a cikin dabbobin waɗanda zuciyan ma'abucin tsara ta yi da shi suna son su bayar da rabuwa da shi waɗannan ba ba saboda manzo Allah ya hana yake mu'azi wa iyyaka wa kara'im amwali ka shedin da karban tsada duk dukiyoyinsu wata gida a wata mafi domin in ka karɓo dukiyoyin masu tsada ta yi zalunci sai sa annabi ce ka ce yayi addu'a wanda aka zalunta domin addu'a wanda aka zalunta laysa baina wa baina Allah hijab ba ta da hijabi da shafaki tsakaninta da Allah to ta yi zalunci wani an sauka shi ba kai tausayi na Allah ta wani zartan ba ce a karɓo masu tsada a ciki ba kal akulati kamar katuwa mai kiba wadda aka daidaita aka ciyar da ita kuma wani duk yayya ta ga irin wannan a ce ita za a yi tawa zakka kaga mu yi ba zai shiga ita to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tausaya ma ma abushin da yake fa a kai sa da kowa wal fahl haka ma wato warzo a cikin dabbobin jarumi a cikin su wa zatin laban haka ma wadda take da nono da ana tatsa nonon da sosai ana samun nonon ya da ita ta ba ba a ɗaukar cikin ta wala shiraruha haka ma kaskantattun su ba a ɗaukar su kasaklat kama wadda take wato yan kararrama ce wadda aka yawa yau saboda gulakan dukkan kaskantatta ke yan kararrama ce in aka sauke ta wanda aka ba mizan yi wata sakla ita ce dabbar da aka yi kwa yanzu yanzu yanzu nan ita ake ce sakla yanzu aka yi da kuma sai a ce a ita tuwa zai ba ba za a sha da haka ita ma ba a yi kenan ba a ba da kanana kuma ba a ba da manya tsaka tsakiya ke ba na tsakiya ne wata yi haka ma ba a ba da bunsuru sai su yi da bunsuru cikin akuyoyi shi ma babba ne ko ba haka ba shi ma ba za a ba al'ajus sannan kuma ba za a ba da tsohuwa ba da ba ta gaji da ita zai ka fito a kama ta fito ba ba ma mara ba kake nema da ita ba a yi ta wani aura ko kuma mai ijiya daya ya ba ta sha mata ta dame ka ta ishe ka kana ganin ma cikin dabbobi tana bata dabbobin ka to ita ma ba a hansar da wurin bada su za ka kenan wa abubuwan da ake da su ne fatakaki da ba kaskantattu ba kuma ba masu daraja ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana karban manya manya dukiyoyi masu fada a ciki dabbobin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi ta makarta da haka kenan ba za a yi dama waɗannan abu za ka zo zaka daga cikin waɗannan abubuwa ba ya isa mu bayanin ko ha bayanin ya saboda wani ɗauka wanda ba a fahimta wallahu ta'ala abinda muka wani daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada ya sama inda muka yi ba daidai ba kuma Allah ta'ala ya yi Allah subhanahu wata'ala ya ilmantar da mu abinda zai amfani in ya ba mu ilimi kuma ya amfani mu da shi Allah ta'ala ya shiga mu dan uwanmu da uwayenmu da kakanninmu da abokan zaman mu Allah musu gafa mu kuma da muka yi saura Allah subhanahu wata'ala ya sa mu shiga da Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin Allah ya kauce sanya ma shugabannin mu tausayi Allah subhanahu wataala ya haɗa kai shugabannin mu ya raba su da rigimu da ya ija da suke domin kada su kai kafin musu kai Allah subhanahu wataala ya haɗa kawo musu Allah ya sanya musu tausayin mu Allah tabaraka wataala ya arzuta su da masu ba su shawara na gari Allah ta'ala ya karba mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم